من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته yau asabar sha ɗaya ga watan ramadan hijirar manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu daidai da ashirin ga watan julai shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littaka ci gaba tafsirin alkur'ani mai girma da muke cin wannan tafsiri mai suna ma'alimu tanzil na al'imam al-bagawi Allah madaukin sarki ya gafarta mashi muna ƙarƙashin tafsirin suratu shura a inda in ba manta ba Allah madaukin sarki ya yi mana magana akan cikon ikon shi ta yadda ya hore ma 'yan adam hanyoyin sifiri a tudu da sama da kuma ruwa a inda Allah madaukin sarki shi ya hore ma ɗan adam yadda zai ƙera jirgin ruwa ya saka a cikin teku ya hau ya kai ya komo ba tare da wannan jirgin ruwan ya nitse ba kuma Allah ya hore wata iska ta musamman da ya bata karfi na musamman da take iya tura wannan jirgin ruwan hade da igiyan teku hade da manya-manyan halittun ruwa da za su iya zuwa su tankaɗar da wannan jirgi amma kuma Allah madaukin sarki cikin ikon shi yake gudanar da wannan jirgi ba tare da ya hantsala da mutane ya hallaka su har Allah maraukin sarki ya bayyana cewa shi fada ya su ma sai tsaye da iskan jirgin ruwan ya tsaya cik a cikin teku amma Allah bai mana haka ba sai Allah ya ban mu don mu wataya mu iya samun yadda za mu zo da kayan sufuri kayan bukatu na yau da kullum wanda za mu iya amfani da shi wajen ci da sha da kuma sutura inda Allah madaukin sarki bai hora jirgin ruwa ba za a sha wahala wajen sifiri ba dan karami ba kayan masurufi zai wahala ya zo mutum cikin sauki ina fatan mun gane zai wahala wahala ba dan karami ba to sai Allah madaukin sarki ya sauwake ma al'umma waɗannan kayayyaki yanda za su gudanar da rayuwarsu ɗaya bayan ɗaya in kuma da Allah madaukin sarki ya so kawai sai ya nutsar da jirgin ruwan ya nutse tsindum a cikin ruwa ayi ayi ayi Allah duk su mutu Allah duk ya iya wannan to amma mu sani Allah duk bai mana wannan ba daga ƙarshe sai Allah ya jawo hankalinmu duk wata dama da ya bamu mu sani wannan rayuwar duniya ne kuɗi ne Allah ya baki mulki ne ko ko sarauta ne wallahi mata'un hayatud duniya wannan bai nuni akan cewa wai Allah madaukin sarki ya yarda da ke alama ne daga cikin alamu Allah yana jara baki ne yi amfani da kowane irin dama kuɗi ne ilimi ne sarauta ne ko menene ta hanyar da zaki nemo yardan Allah in baki wannan baki koma alfahari da tunƙaho da cika baki da takama a bayan ƙasa wallahi zaki asarar rayuwanki da wannan daman da aka baki kuma ki sani akwai halittun Allah da yawa da Allah ya musu irin wannan baiwa baki kaɗai ba musulmi da kafirai wallahi akwai su an ba su baiwa ma da ta fitaki in ba ki amfani da naki ba ta hanyar da ya kamata to sai ki je lahira kuma hisabi na jiranki babban hisabi Allah ka kiyaye mu da fadawa mummunan hisabi to bayan wannan duka aya ta 37 sai Allah madaukin sarki ya juya wani sabon faifai zai yi magana da mu baki daya wannan maganar da Allah zai yi da mu ga duk wanda ya kiyaye ta wallahi duniya za ta yi mai haske kuma lahira ma zai ga haske a cikinta Allah ka haskaka rayuwar mu duniya da lahira Allah madaukin sarki ya ce a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi بسم الله الرحمن الرحيم والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون Allah madaukin sarki ya ce wallazina yajtanibuna kaba'iral ithmi kaga waɗanda suke nisantan manya-manyan alkaba'irai mala ce kada zakarna ma'anar kaba'ir fi suratin nisa ya ce mun gabatar da bayanai dangane da mai ake nufi da kaba'irul ithim a tafsirin ayoyin suratun nisa'i aya ta 31 wanda malam ya bi ɗaya bayan ɗaya ya yi waɗannan bayanai wanda na da matukan mahimmanci da fa'ida in so shi ne samu kuma makaranta mu ji abin da ya ce ya faɗi ɗin ina fatan mun gano wannan da kyau allah madaukin sarki a cikin sautin nisa'i a aya ta 31 ya ce in tajtanibu kaba'ira ma hauna anhu muddin kuka nisanci manya-manyan zunubai da aka hane ku nukaffir ankum sayyi'atikum kananan zunuban da kuke yi sai Allah ya kankare muku su sakamakon nisantan babban zunubi to karamin zunubi da mutum yayi sai Allah ya kankare mai wannan to sai mala yace ikhtalafu fil kaba'iri allati ja'ala Allahu ijtinabuha takfiran lis-sagha'ir malamai sun yi sabani dangane da idan aka ce zunubi kabira ce babba to wace da wace ce cikinsu in mutum ya nisance su to kuma zunuban shi allah maɗaukin sarki zai kankara ƙananan ciki malai ce fafi hadith ya zuwa cikin hadithi an nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ƙala annabi ce alkaba'ir al-ishraku billah idan aka ce zunubi babba kabira daga cikin kaba'irul ithmi annabi ce na farko shirka ga Allah duk mutumin da yake shirka ya dana rayuwar cikin hadari rayuwar duniya da rayuwar lahira duk abin da misali in zai zama shugaban kasa ne inda bai shirka zai zama shugaban kasa karɓaɓɓe mai mutunci cikin al'umma ya mutu ana ƙaunar shi to sai zama yana shirka sai Allah ba shi shugabancin kasan domin laifi ya nuku a kan shi don a ci gaba da kona shi sakamakon wancan zunubin da yake kuma sai a zare mai farin jini da mutunci da karbuwa cikin al'umma illan saban Allah kenan to shirka zunubi ne daga cikin manya-manyan zunuban da in mutum ya mutu yana bai tuba ba Allah ba zai gafarta mashi ba wannan karar Allah ya faɗi cikin alkur'ani na biyu wa hukukul walidaini da saba ma iyaye biyu iyaye Allah madaukin sarki ya wajabta yin musu biyayya kadai ana cin birki ne a ƙi bin umarnin iyaye inda suka yi umarni da saba ma Allah amma in ba haka ba kika sake uwarki ko ubanki suka umarce ki da ba kika ki Allah kin sa kanki a cikin hadari Allah ya gama yanke shawara ne da hukunci ce wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana kin ga tauhidi game da haƙƙin Allah wajibi ne to kyautata ma iyaye game da haƙƙin su ma wajibi ne shi yasa da baki kiyaye tauhidi ga Allah amma kuma kina saba ma iyayenki to Allah bai karɓi wancan tauhidin nake ba kamar yadda ɗan bid'a in yana aikata bid'a yi wani sabo na daban da ba bid'an ba ya tuba Allah ba zai yafe mai ba sai ya bar wancan bid'an to haka ke ma in kina saba ma iyayenki ko kin kaɗe ta Allah ba za ki tsira a lahira ba su kin musu biyayya saban Allah ne kaɗai in iyaye suka yi umarni da shi to wannan ne kaɗai Allah madaukin sarki ce kar a bi su amma yanzu abin ta kai ce sai uwa ta ce wance zo wani nake son ya aure ki ba wani abin da shi wanan nan ya saba ma dokan Allah ko bai da addini ko bai da mutunci ya cika komi wai laifin da bai biyo ta hannunki ba shin da ya je miki dan waken zagaye wajen iyayenki to ya cancanta ki haye kujerar naki ki buga kafa ki ce baki yadda baki hankali har a samu yawai ta gudu ta bar gidansu wai dan an ce za a mata auren dole tambaya a nan shi namijin ya gudu ya bar gidansu ko ko sai ke la'ananniya ni ban ga wannan dalilin da wai za ki tashi ki bar gidanku ki je ki zubar da mutuncinki ki zama baiwar Allah mai gudun iyaye akan mi gara ki zauna ki gaya masu wance ba na bukata inna a man haƙuri a ɗan ɗaga man kafa ki ta lallashin in sun ƙi fahimta ki haƙura wallahi ki mai da al'amari wajen Allah Allah bai canza miki da abin da ya fi amma mafi yawancin 'ya'ya ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah ku daina yadda ƙawaye da zuciya da wahayin shaɗin yana ziga ku kuna bijire ma iyaye Allah ce in ma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin Allah ce in iyayenki sun girma tare da ke su duka ko ɗaya daga cikin su kar ki sake suna magana ki ce kashi ko suna yi kina yi ko su umarce ki ce haba irin wannan dan abubuwan wala tanharhuma kul kar ki sake ke ma iyayenki tsawa wa qul lahumu qawlan karima Allah ya ce maganar mutunci ke tsakaninki da iyayenki sai ce wahfin lahuma janaha dhulli min ar-rahama duk matsayin da kike da shi Allah ya sa kin fi alwutsu wutsu karatu ne na addini ko na boko to in kin zo gaban iyayenki ki zubar da wannan mukami na karatu sunanki yarsu sunansu iyayenki in ki shugabar ƙasa ce ko matan shugaban ƙasa ko matan gwamna ko wani famsek ko ma wace ce in kin zo gaban iyayenki to ke ba wannan mukamin bane kin zubar sai ki koma ki rankofar da kanki ba dukawa ba amma kar ki rika jin ki wata tsiya ne a gaban iyayenki bai ga annabi Yusuf ba warafa abawaihi alal arshi sanda iyayen suka zo sai ce ko an manya sai ya daura su a karagan mulki ya girmama su iyaye girmama su ake in kin san kin taɓa faɗin maganan ɓatanci ga uwarki ana tashi kije kije kin ji wazi in nake yafe min wannan shine sirrin matsalolin da kike fuskanta domin kina aikata babban zunubin da Allah ke fushi da mai yin shi kuma sai kin rika masa addu'a kullum wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani saghira Allah ka ji kin iyaye na kamar yadda suka rene ni ina karami ki kalli dai wahalan da aka ci da ki kullun ke kenan a yanzu bakanta ma iyayen ta da musu da hankali kaza kaza wallahi iyayenki na lahira kina da mummunan ɗabi'u Allah kullum sai an kai musu ransu ya baki kisa in kina da wani hali mara kyau ki marmaza ki tuba ki ce ba za ki ƙara ba idan ransu na baki ko za ki ga rayuwanki yana zuwa maki a hagungunci ki tuba ma Allah sai ce wa qatlun nafs da kisan kai kisan kan nan da fannonin shi baki ɗaya duk kisan kan da aka yi shi bigere hakkin ya shiga cikin nan wanda barayi ke yi ne a wanda 'yan ta'adda ke yi ne a wanda sarakuna da shugabanni ke yi ne a wanda masu kudi ne ke ko ko abokan hamayya ko ko zubar da ciki ne ko kuwa kashi ɗan da aka haifa ta hanyar fasikanci ne duk wannan yana da cikin katulin nafs kuma in mumi ne kika kashe kin shiga uku Allah ce wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannama khalidan fiha وغضب الله عليه ولعنه وعدله عذابا عظيما babu laifin da Allah madaukin sarki yanke shawaran dawwamar da mai yin shi a wuta wallahi sai kisan kai ke kalli shirka Allah madaukin sarki ya ce sai in mutum ya mutu amma shi ko cewa yi wanda ya kashe mu'mini muta'ammidan sai ce fajaza'uhu jahannama kuma sai ce khalidan fiha wa ghadiba Allahu alaihi wa la'anahu wa addalahu azaban azima matsalin kisan kai shine idan iyalin suka ce sun yafi shin shi wanda aka shan ya yafi kuma a lahira zai roƙo wanda ya kashe shi ya ce ya Allah gashi ne shi ya kashe ni tambaye shi menene ya kashe ni kina tsammanin ana yafi a lahira ne kadai wanda Allah madaukin sarki ke daga makafa ya yafe ma shine wanda ya kisan kai bai san hukuncin kisan kan ba amma ya sani yayi mumini fa da a kashe shi gara aje a rushe ka'aba kuma a mantar da al'umma inda ma ka'aban take yafi sauki a wajen Allah ki sa ku hankali kina yake asibiti a zuwa ce ke zubar da ciki kake wallahi zaki jefa rayuwanki cikin bala'i da musiban da ba za ta kare miki ba Allah ya kiyaye wal yaminil ghamus da kuma rantsuwa mai dulmiyar da mai yinta shine rantsuwan ƙarya kin san abu kaza ƙarya ne ke faɗi ko da su utan baki ki ce wallahi kin kaɗi wallahi rantsuwa kan ƙarya babban zunubi ne annabi ya ce yana mai da gida kango ma'anan wannan shine Allah madaukin sarki ba zai taba sa albarka ga 'yan gidan ba bala'in duniya da talaucin duniya da kuncin duniya zai kare a gidan idan a garin ana sha'awan gidan ya zama zaryan 'yan maza ne to sai sun taso an fara sha'awa duk sai Allah ya kashe su in mata ake sha'awa gidan Allah ya kashe su Allah zai ɗiga ma gidan nan ɗigon talauci da bala'i iri-iri sakamakon yaminal gamos kun ji akalla ba kasar ba cikin hadisin nan annabi ya lissafo mana zunubai manya-manya har guda hudu shirka saba ma iyaye kisan kai da rantsuwa mai dilmiyar da mai yin ta ita ce rantsuwan ƙarya hatta harkan kasuwanci ku daina yawaita rantsuwa shi ma kabira ne daga cin ka irin ithin in kin daina waɗannan to yan ƙananan zunuban da kike baki san ma kina yin su ba Allah madaukin sarki zai kankare maki su wafi akhar a wani hadisi annabi ce ala unabbi'ukum bi akbar al-kaba'ir nabi ce wa sahabbai shin ba na sanar da ku zunubi mafi girma ba wanda yafi kowanne qalu bala ya rasulullah sai sahabbai suka ce eh muna bukata a sanar da mu ya manzon Allah qala sai ce al-ishraku billahi azza wa jal shine hada Allah da wani mun yi bayani akan shirka kokokul walidaini da saba ma iyaye mun yi bayani kan wannan sai ce waje masa sai annabi ya koma ya zauna wa kana muttaki'an annabi yana kishin gida ne wa qala sai ce ala ku saurara wa qawlu zur sai ce da shedan ƙarya sai ki ce cikon na biyar daga cikin manyan zunubai shedan ƙarya ba a ji ba ba a gani ba a ce an ji an gani mun gano wannan da kyau ko yana daga cikin bala'i kake da da wannan ba a yi awa ce wance don Allah ba ran naka kaza zai ce ina nan aka yi kuma ƙarya ne kin shiga uku mawaƙin hausa yake cewa kyale ni in je ƙauye da damina in ji shaidan zuru gama mutanen ƙauyen wajen mu na shaidan tsoro wai faɗi suke sarki har ya girma bai ci amana ba ce sarkin dan fulanin mu ne yamma waye kwace mashi mata matsala aka faru sarki ya je cuwa-cuwa ya kwace ma mawaƙi mata sai aka zo aka kira su a babban birni wajen babban sarki aka ce don Allah jama'a wannan abin ya faru sai talakawan gari suka ce ai ina ya faru ai bai taɓa faruwa ba suka rantse saboda suna tsoron kar su koma dagacin ƙauye kankane su shine shi kyale ni in je ƙauye da damina bana in ji shedan zir dan da damina aka yi akwai wanda yake shedan zir dan a bashi taki ya noma akwai wanda yake dan a bashi sanin noma ko aran garma ko yayi dan abincin shi ya kare ya samu buhu ɗaya ko buhu biyu da zai ci kafin rani kun gano wannan da kyau to dama abin da ke sa ƙarya tsoro ko kwaɗayi duk wanda ke gaina ƙarya waɗannan abubuwa guda biyu suka sa shi tsoro ko kwaɗayi amma za da yi karriru ha annabi bai gushe bai na maimaita shedan ƙarya shedan ƙarya shedan ƙarya hatta kulna laitahu sakata har sai da muka ce o'o da dai manzon Allah ya bari yayi shiru ai mun ji mun gane mun fahimta girman abin ne annabi sai ya ta maimaitawa kiri-kiri fa yanzu nan ina daga cikin shaidan ƙarya za a zo a yi zaɓe wani bai ci ba kawai shi kenan agent ko delegate na kawai shi kenan sai ya rubuta ai ya ci don an ba shi kuɗi sai a je sai a ga sa hannun shi da stamp ɗin shi cewa eh an yi zaɓe daidai a nan wanda yana daga cikin shahadatu zur duk mai yinta yana aikata mummunan zunubi kuma ba za a daina rubuta mu wannan mugun zunubin ba har sai wanda ya karyan ya ci zaben bai ci ba ya sauka akan karaga kullum sai a rubuta mai zunubi kuma duk nan da wancan yayi to za a raba masa zunubin tare kuna fahimtar wannan da kyau shi yasa kakki sake ki faɗa abin da idan ki bai gani ba kakki sake ki faɗa abin da kunnin ki bai ji ba ko kunninki ya ji bakin idanki ya gani wallahi ke taka tsantsan da abin da baki yake furtawa Allah shi kiyaye wa fi akhar a wani hadisi yace ijtanibu sab'al mubiqat ku nisanci abubuwa guda bakwai masu hallakarwa da dulmiyar da mutum a wuta a duniya ke hallaka ki shiga talauci da kunci da damuwa da balbalin bala'in rayuwa a lahira kuma Allah madaukin sarki ya kuga shi a wuta ya kuga ki a wutan shi qalu ya rasulullahi wa ma hun sahabbai suka ce o'o ya manzon Allah waɗannan kuma wasu irin zunubai ne haka masu hallakarwa qala sai ce ashirku billah kun ga shirka nawa bai wasa da ita ko shirka zuwa wajen yan bori zuwa wajen bokaye zuwa kaza kaza wani umarce ki da umarnin da ya saba ma Allah duk wannan shirka ne wasihir sai annabi ya ce sihiri wa qatlin nafs allati harrama Allah illa bil haqq da kisan kai kisan da aka yi shi ba a bisa cancanta ba amma kisan da aka yi a bisa cancanta wanda shari'ar musulunci ta hukuntar da din mai laifi iri kaza a kashe shi an gabatar da shi a gaban kotu an tabbatar da laifin shi an kashe shi wannan kisan bai zama laifi ba amma haka tsiddan ji nake karanta a jaridan aminiya wai wani ne yana zargin ɗan shi ɗan shekara sha uku wai ya yi yunkurin sata ita dukan yaron na haya kashe shi kaddar yaron ya sata a shari'ar allah sata hukuncin ta kisa ne allah ya kiyaye wa akulun riba da kuma cin riba 'yan kasuwa sun kosa samu kuɗi ki je ki saka kanki a cikin mu'amala ta riba ki saka kanki cikin musiba da bala'in da ba zai kare ba yam haqqullahu riba wa yurbis sadaqat Allah na jinki albarkan da ke cikin duk dukiyan da ake cin riba wallahi duk mu'amalan da zaki duk sana'an da zaki duk huddan da zaki kika sake riba ya shiga ciki uwar kudin ki na halal ma da kika jona da dukiyar riba sai Allah madaukin sarki ya ɗebe mata albarka Allah sai ya cire miki albarka gaba daya cikin ta kuma yace innal ladina ya Allah madaukin sarki yake cewa masu cin riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas wallahi ranar kiyama ba kya iya miƙewa a filin kiyama sai irin miƙewa mai farfadiya kina tashi kina fadi ana ganin ki an ga maciyar riba azaban da za miki a kabari kuma annabi ya ce kogon jini za a saki mala'ika na jifan ki da wani irin marmara irin na wuta kuma da baki za ki riga kama da haƙora ya haɗa ki da mu'amala ta riba muna gaya maku ku yi hankali jama'a talauci hauka ne kun gano wannan da kyau ko kuma duk da Allah madaukin sarki ya gama gargazan masu cin riba a cikin alkur'ani sotul bakara sai ke cewa Allah la yuhibbu kulla kafarin athim kalla ba kullu kafarin siga mubalaga Allah baya san mai yawan kafircewa mai yawan mai tawaye sanda annabi ya zo Allah ya saukar mai da waɗannan ayoyi ya tara musulmi ya ce riba haramun ce sai ce duk wata riba ta jahiliya da wadda aka ci a musulunci ya sa kafa ya take ta riban farko da ya fara takewa ya ce na baffan shi abbas dan abbas mai kudi ne shi ma da yake bada bashi da ruwa ya ce ya take wannan riban to annabi ya rushe ta gidansa sai ta gidanku to ai wala in ba nan kike iya bada uzurin ki bari abin da yake faɗi in uzuri ne a wajen Allah zaki sani shi sa duk wacce ta san tana mu'amala da rabata bari kudin sos ɗinsu ta raba ne ki hankali a kina ba da misali farashin da kuke bai a tenifi bai a tin farashi biyu a abin saidawa ɗaya dubu ɗaya kuɗi hannu da ɗari biyu bashi wannan raba ne ki hankali wa aklu malal yatim wannan abin da yasa ba zan yaula yarwata harshe a kan shi ba muna karatu littafin alwajis za mu zo babin kasuwanci babin raba za ku ci sai ce wa aklu malal yatim da cin dukiyar maraya jama'ar annabi duk wanda ke nan ya natsu mafi yawancin ku akwai marayan da kuke kulawa da su wallahi al'adun duk wanda ya san ya taba tamfarin da dukiyar maraya ya sa kanshi a cikin bala'in da ba zai kare ba innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira duk wanda ya sani wuta zai shiga kuma ya cimma cikin shi wuta kusan wannan maraya ne an mutu an bar mai dukiya maimakon alkinta wannan dukiyar yas'alunaka anil yatama qul islahun lahum khair Allah ya ce suna tambayan ka game da marayu sai Allah madaukin sarki ya ce kyautata musu wannan shine kadai alkhairi wa in tukhalituhum da za ku ɗibi kuɗin ku wa hada da kuɗin su kuna juya musu suna samun riba dukiyar ta haɓaka fa ikhwanukum ayyan ku ne umarnin da Allah ya yi kenan amma ya mace ya bar duki a tasa ta sayan karar da ita duk wanda ya wannan ya kaɗe ya shiga uku ya lalace ya kamata ku san wannan in an mutu an bar maraya dukiya alkinta ta ake yi duk wanda ya sa mata ido ta lalace to ya shiga uku ya lalace duk wanda ya tasa ta ya cinye to ya cima cikin shi wutan jahannama ranar kiyama Allah ya yanke shawara an yanke mai hukunci yana zuwa kawai za wuce da shi gidan yaron wuta ne kusan haka amma mutum in ya san cewa dukiyar maraya in ya ci ya ci banza ba wanda zai magana haka zai biya cinye ta to Allah ya magana a madadin marayar Allah ya magana shi sa din mai hankali ta hankali da wannan yasa Allah ce wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida duk mutumin da yanzu zaki so ki mutu ki bar ɗan yaranki a saka cikin hadari a ce kina lahira nuno maki hoton mutum mutumin su kowa tv ga su nan ana zaluntar su dukiyan an cinye suna cikin wahala ba makaranta ba taguwa ba komi an saka cikin bala'i ke da ke so wannan yasa ce ki hankali wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afan khafu alaihim ke ma zaki mutu zaki bar naki ai sai ce falyattaqullah wallahi su fuji tsoron Allah wal yaqulu qawlan sadida duk abin da za ku bari tun daga magana har aiki ku yanda ya kamata ba ko maraya ya taso an ɗauki an juya mai dukiya dan ta lalace ɗauki kuɗinka ka je dan an san za ta lalace Allah ce wabtalil yatama ku rika jarraba su hatta idza balagun nikah har sai sun balaga ba balaga ne zai sa a basu ba a fa in anastum minhum rushidan sai in kun samu yaqinin sun shiru to fadfa'u ilaihim amwalahum nan ne za ku ba su in ku ba haka ba fa sai dai Allah madaukin sarki ya ce farzuquhum minhu ku riga dan samu kuna dan ba su kudin sawa aljihu waksuhum kuna masa kayan sallah kuna cewa ku bari ba matsala dukiyar ku nan bata lalace ba amma duk wanda ya sanadiyar lalacewar dukiyar maraya ya shiga uku ya lalace kowaye ku yi hankali mafi yawancin kuna da marayu a hannunku to shine sai yake cewa wa tawalli yawma zahaf da kuma juya baya a ranar da aka zo gwabza yaki kafirai sun fito ga musulmi sun fito mutum ya ji wuta ya gudu ya shiga uku ya ayi walladina amanu idza laqaytum alladina kafaru zahfan fala tuwallahum aladbar Allah ya ce ya ku masu imani duk sanda kuke kicibiyar akai gaba da gaba da kafirai za a fara bigegeniya da bagayya Allah ce kakku sake ku juya masu baya wa man yuwallihim yawma izin duburahu duk wanda ya sake ya ba kafiri baya Allah ce illa mutaharrifan liqitalin sai fa wanda ya juya dan ya je sako wani salon dabaran yaki aw mutahayyizin ila fi'atin koko ya je zunguro su ne ya zo layin su sai sun yunkuro sun kamo hanya babbar runduna ta murkushe su in ko ba haka bai ce faqad ba bi ghadabin min Allah wanda ya wannan ya juya da wata irin fushi daga Allah wa ma'awahu jahannama kuma makoman wannan mutum wuta ne wa bi'sal masir kun ji an taba a yakin uhud sahabai sun gudu haka ma sun gudu a yakin hunain sai Allah ce innal ladina tawallaw minkum yawmal taqal jama'an inna mastazallahum ash-shaytanu bi ba'd ma kasabu wala kada afa Allahu anhu su Allah ya ce banda su ya yafe musu amma duk wanda ya sake ya gudu a fagen fama ya shiga uku shi yasa tun asali in kun san ba ku da karfin da in kafire kun tsokano sun yunkuro za ku yi musu bugu daya ki fade kwala to turukul annabi ya ce la tatamannu liqala aduwi was'alu Allah al'afiya fa idza stunfirtum fanfiru in sun tsokana ne ko ga cewa a barsu sun yi jiya sun yi wa an barsu sun mike kafa to kuje ku murkushe su amma in ba haka ba tsokana ba naku bane sai ce wa qazful muhsanatil mu'minatil ghafilat da kuma yi wa mutuniyar kirki kazafi abin da yasa aka ware mace da ambato ana har namijinkin mai kazafi sai dai an fi yi wa mata ƙazafi kuma ƙazafi ya fi tasiri ga mace wallahi za ki shekara kina ma namiji ƙazafi wallahi ba abin da zai mashi yau namijin ne fa zai miƙe yana cewa da iskancin garin na ya muke yin shi ke ki faɗa kin isa na rantse da Allah hajji kanki ba za ta auru ba ki ce ku ne yan iskan garin nan duk wani lalata ku ke yin shi ki faɗin kin isa na rantse da Allah har ji kaiginki ba za a aure ta ba ko ko za a aure ta sai wannan abin ya zama mata abin sharri ya zama mata abin suka ya zama mata abin gori amma namiji zai miƙe ce hab duk wani hotel a garin nan mu ka bude shi duk wani gidan mata suke zuwa lalata cikin shi duk wani iskanci su ne iyayen shi kuma ya gama ce to ruwa ya zo neman aure ne kuma a ba ɗan shi kuma in ma shi zai nema kuma a bashi saboda iskanci ga namiji ku yana illa amma ba kaman ga ya mace ba saboda mace mai daraja ce in ta wasa da darajanta ne tankaɗe ko to ta shiga uku ta lalace saboda ita jama'a ce shi sa duk wacce ta san tana da wata ɗabi'a ta banza ta marmaza ta bai shi wallahi in ba haka ba ku kin shiga ukin lalace to Allah madaukin sarki ce da yiwon macin kirki kazafi ce hijabin banza ni kabin gobe duk wasan ma me suke kazafi ne sai ka faɗi me suke yi in ba haka ba Allah madaukin sarki ce wallazina yarmunal muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada fajliduhum 80 jalda ulala 80 yace wala taqabalu lahum shahadatan abada yace kuma har abada in sun faɗi shaida kara karba sun zama mutanen banza sun zama fasikai Allah ya rushe su yace innal ladina yarmunal muhsanati laghafilatil mu'minati lu'inu fid dunya wal akhirah duk waɗanda suke mammutuniyar kirki ko mutumin kirki ƙazafi da ƙage a duniya da lahira Allah ya tsine masa albarka shi yasa ki iya bakin ki sai ki zauna lafiya kuma ranar kiyama in ma da baki ne a yau mata shahadu alaihim kaza kaza baki kafa komai sai ya bada shaida Allah shi kyauta wa qala abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu akbarul kaba'ir al-ishraku billah abdullahi dan mas'ud yace yana daga cikin manya-manyan zunubai yi ma Allah shirka wal amnu min makrilla ko mutum ya aminta ya ta aikata laifuka yana ganin ba wani abu in yi dubara iri kaza ko yi kaza ai zai fita ai akwai hikimomi mutum ya amince wala yi amanu makarallahi illa alqaumul kafiruna ba masu amincewa talala mai kaman sake da Allah yake masa a rayuwa sai mutanen da suka kafirce ma Allah sannan sai ce wal qanutu min rahmatillah da kuma yanke tsammani daga rahaman Allah haka annabi yaqub ya ce ma yayan shi la taqnatu min rahmatillah kar ku yanke tsammani daga rahamar Allah innahu la ya'asu min ruhillahi illa alqaumul Allah shi kiyaye to shine sai yake cewa wal ya'asu min ruhillah da yanke tsammani daga rahaman Allah baki ɗaya Allah madaukin sarki na fushi da masu wannan kuma yana daga cikin manya-manyan zunubi kira ganin Allah ba zai iya maki ba Allah ba zai iya baki ba wane ne wane ne wane ne wane kakke saki duk halin da yake ciki ke san watan wata rana sai labari mun gano wannan da kyau ko in ma ba labari a nan duniya ba ai watan wata rana sai labari a lahira in an zauna ki rika cewa ikon Allah an yi kaza an yi kaza an yi kaza yanzu ya zama tarihi Allah shi kyauta وعن سعيد بن جبير أن رجلا سأل ابن عباس wani mutum ne tambayi ibn abbas radiyallahu anhuma an al-kaba'ir dangane da zunubai manya sai ce as-sab'un hiya wai shin waɗannan zunubai manya manya kwaya bakwai ne qala sai ibn abbas yace hiya ila sab'an mi'a aqrab ai manyan zunubai sun kusa 700 illa annahu la kabirata ma al-istighfar sai dai muddin dai mutum ya aikata babban zunubi ya tuba taubatan nasuhan tuban dan ba ƙara ba tuban muzuru a baki ba mun gano wannan da ke ko tuban dan ba ƙara to wannan zunubin Allah ya yafe shi ni sharɗan tuba annadama alama fata wa niyyatu Allah ya ure ila zambin fima baqiya alaihi min umrihi wa an yatrukal ma'asiyata fi sa'atiha in kana mutalabbisan biha shine ki nadama akan laifin da kike ki nadama ki shiga bala'i ki shiga kuncin rayuwa ki shiga tashin hankali ki ninyan ba za ki ƙara ba hakki mutu kuma kake ƙara sannan in kina aikata laifin nan take ki marmara ki jinye ki fasa sannan in wani ne haƙƙin shi kin taba ki maida mai da haƙƙin shi kuma ya tabbata ya yafe maki in ba ka ba kin shiga matsala wallahi a madadin ibadinki baki daya in ku cika waɗannan matakan ba ko to kin zama yan rakiya kin zo duniya rakiya duk za ki gama ibadan ki je lahira ɗiba mika ma wasu kina kallo ana aljanna da wasu kin zama yar kallo kin san ɗan kallo babu ɗan wofi irin shi wanda ba a lissafi da shi Allah ya kiyaye to sannan sai ce wala saghirata ma al isra sannan kina yake da yan ƙananan zinabai ko an ce kaza ai karamin zunubi ne sai ki tai to ba za su zama ƙananan zunubai ba sai sun zama manya kamar gini ne sai aka sa bulo ɗaya sai shi Allah ji wani ya fara ɗan gini gobe ba ƙara ɗaya ji ba ƙara ɗaya ji ba ƙara ɗaya gata wata nan kin zo sai ga ya zama me ba ɗan gini ba ya zama gida haka ƙananan zunubai suke kina yin su kamar kina tara kuɗi na asusu kan ki farga kudi ya taru yasa matsaloli da jin mutane suke ciki da yawa ko kananan zunubai ke haifar musu kina ganin ba komi ba komi wallahi al'azim da komi kin ga dan gulman nan da kuke yi dan annamimancin nan da kuke yi yan karyare nan da kuke dan dana billahi lazi su ne suka toshe muku kofan ci gaba ka'ida a musulunci Allah madaukin sarki ya ce duk wanda ya aiki mai kyau falanuhiyannahu hayatan tayyiba zamu ji da shi dadi dadi rayuwa da dada to ka'idar sai kika aiki mai kyau sai Allah ce 2015 zai daga darajar ki zaki zama babban mace zaki zama mai daraja zaki zama mai mutunci zaki zama mai fada aji komai ya gama cika kina ta ƙara aiki ana ƙara miki matsayi kina ƙara aiki matsayi na ƙara haɓaka sai kika yi gulma dama duka buhunan da kika yi aikin nan kwaya ɗari ne sai aka ɗibi goma aka ba wancan kika yi annanimanci aka ɗibi goma aka ba wancan kika yi ƙarya aka zubar da goma kika yi kaza aka zubar da kaza kafin 2015 kina zuwa lokacin da ya kamata matsayinki ya kai inda kike bukata sai a duba sai a ga ai aikin da kike wanda za a miki promotion kuma ba aikin ina fatan mun gano wannan da kyau ba aikin kuma to sai ki zauna a haka matsalan da muke fuskanta kenan mutane na cikin bala'i sun kasa gane sun sa kansu ne su da kansu sai su kuma suna zargin wasu kun ga baki duk wanda bai hankali da baki ba sai ya kai shi ya baro shi Allah sai ya kai shi ya baro shi Allah zai rayar da ke rayuwa ne ba aiki man amila salihan ya ce to amila salihan an raba musu to kuma ba ki samu hayatan ba wallahi ba za ki same shi ba Allah kuffa alaika haza da manzon Allah ya faɗi akwai hikima cikin shi shi yasa sai ce wala saghirata mal isra wa qala ce kulli shay'in usiyallaha bihi fa huwa kabira duk wani zunubi da kika san an taba sama kulli shay'in usiyallahu bihi fa huwa kabira duk wani zunubi da kika san an taba ma Allah laifi da shi har Allah ya fushi to wannan shi kabira ne faman amila shay'an minha duk wanda ya san ya taba aikata wani aiki na zunubi ibn abbas ya baki shawara ya ce falyastaghfir kirmi gafaran Allah ki ce astaghfirullah alazim allazi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilay astaghfirullah alazim allazi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilay astaghfirullah alazim allazi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilay annabi ya ce duk wanda ya faɗi wannan kafa uku za a gafarta mai duk zunuban shi koda ya tsere ne a filin fama a bagen yaki ko wannan ne kin ga zunubi ne da Allah ya ce wuta ko to Allah zai yafe maki to kuma ya zama a zuciyanki taubatan nasuha ne ba yanzu in yi ina sa ran goban ƙara jibin ƙara katan ƙara to wannan kuma zargin Allah ne kin zama cikin menene innal ladina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa zadu kufran matsalan kenan sai kin kusa mutuwa sai ki ta aikata zunuban ajere ajere ajere kawai sai ki mutu a ƙarshe saboda cin kina tayo daren Allah kin mai da Allah abun wasan ki kuma ya ce la taj'alu Allah urdatan li aymanikum ko kuma da Allah abun wasa ya zan karan baron ku wajen rantsan rantsan ku kire na Allah Allah ya kiyaye fa inna Allah la yakhludu fi an-nar min hazihi al-umma Allah madaukin sarki bai dawwamar da duk wanda yake cikin wannan al'umma a wuta illa raji'an anil islam sai fa wanda ya ridde bar addini au jahidan faridatan ko ya jayayyen farallan musulunci au mukazziban bi qadar ko kuma ya kaddara ya karyata kaddara kisa kin ga shi'anci kin ga qadariyanci kin ga mu'taziliyanci da jabariyanci da kuma murji'anci duk waɗannan akidin suna da matsala da kaddara duk wanda ya sa kanshi a ciki ya mutu sai ya shiga wuta kuma sai ya dawwama wallahi saboda matsalan aqidan qadariya annabi ya ce majusa hazihul umma shi yasa gashi a cikin littafin minhajus sunnatin nabawiyya dan taymiya yace fi naqad kalamu shi'atil qadariyya kina tafiya sai ga yan shi'a suna da matsala da kaddara mu'tazila na da matsala da kaddara jahamiyya mu'attila duk waɗannan suna da matsala da kaddara na Allah madaukakin sarki Allah ya kiyaye wa qala abdullah ibn mas'ud abdullah dan mas'ud yace mana Allah ta'ala anhu fi hazihi sura ila qawlihi in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu fa huwa kabira yace duk abin da aka karanta cikin wannan suran zuwa nan wanda Allah ya hana to shine abin da yake nufi da kabira to sotun nisa'i ne ba tafsirin ta muke yi ba wa qala ali ibn abi talib hiya kullu dhanbin khatamahu Allahu binarin ali yace abinda yake nufi da cewa abu kaza kabira ne daga cikin kaba'ir dhunub shine duk zunubin da Allah madaukakin sarki yace mai aikata wannan zunubi wuta zai shiga to wannan shine kaba'ir dhunub aw ghadiba ko yi fushi aw lu'ina ko an tsine mai albarka aw azabun alim ko azaba mai radadi ba shine kisan kai ba ya nuna cewa kisan kai na daga cikin zunubi babba wa qala dhahak ma wa'ada Allah alayhi haddan fi dunya shine duk zunubin da aka ce haddi kaza shine hukuncin shi a duniya to wannan kabira ne kaman shan giya kaman kazafi kaman zina kaman luwadi kaman kisan kai da sauransu mala yace au azaban fil akhirah ko kuma aka ce za a mai wannan zunubi azaba a lahira to wannan shi ake ce maka ba'ir zunub wa qala al-hasan ibn fadli al-hasan dan falal yace ma sammahu Allah fil qur'ani kabiran duk zunubin da Allah ya kira shi a qur'ani cewa babban zunubi ne aw aziman ko yace zunubi ne babba nahau qawluhu ta'ala shine fadin Allah misali nahau qawluhu ta'ala misalin fadin Allah madaukakin sarki da yake cewa innahu kana huban kabira innahu kana huban kabira cikin suratu ma'ida haka yace in inna qatlahum kana khita'an kabira kashe kai ko daukan matakin hana daukan ciki a ce ba za a haihu ba wala taqtulu auladakum khashyata imlakan nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana khita'an kabira wannan yana ciki inna shirka la zulmun azim yace lalle shirka zalunci ne babba kun ga shirka zalunci kun ga babban zunubi ne sai ce inna kai da kunna azim makirci irin na mata ki zama makira wannan shi ma yana daga cikin kaba'ir zunub yace subhanaka haza buhtanun azim kage da sharri da yarfe da batanci da zubar da mutuncin mutane haka siddan shi ma kaba'ir zunub ne yace inna zalika kana inda allahi azima haka mutum ya ji gulma ya ji kage ya ja baki ya shiru ana faɗi bai hana ba shi ma wannan yana daga cikin mugun zunubi istalaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm wa tahsabunahu hayyinan huwa inda Allahi azim duk wannan abubuwan ku hankali da su qala sufyan ath-thawri as-sufyan ath-thawri yace al-kaba'ir ma kana fihi mazalim bainaka wa baina ibadallahi ta'ala duk zunubin da kika yi tsakanin ke da wani bawan Allah kika bata mai ko kika cuce shi ko kika zalunce shi ko kika ci dukiyin shi ko kika bannata ko kika ta'annata ko kika ko menene wannan shi yake ce maka ba'ira wasaghair karamin zunubi kuwa ma kana bainaka wa bainallahi ta'ala shine laifin da mutum ya tsakanin shi da Allah li'anna Allah karimun ya'fu saboda Allah mai karimci ne na iya yafewa amma wane da wane ai ba lalle su yafe ba wa qala malik bin mughawwal malik dan mughawwal yace al kaba'ir dhunub ahlul bid'a yace su ake cewa masu aikata zunubi babba sune in bid'a wasayyi'at su ko sayyi'at sune dhunubu ahlus sunna sune zunubin ahlus sunna wa qila yace al kaba'ir dhunubul amt alkaba'ir shine mutum ya laifi da gangar yana sanin ba daidai bane yayi wasayyi'at khata'un wan nisyan wa ma ukriya alaihi shi ko sayyi'at yan yan zinabai sune wanda mutum ya akan kuskure ko mantuwa ko wanda aka tarsasa shi wa hadisin nafs da kuma irin tunanin da ke zuwa cikin rai ki ji kaman ki karya azumi mun gano wannan da kyau ko al marfu an hazil umma wanda tunanin zuci wannan an yafe ma wannan al'umma yin shi mun gano wannan da kyau ku Allah ya yafe mu wannan sai dai in mutum shine in mutum bai aikata abin a aikace ba zuciyanki ta riya miki yin kaza sai kika yi to wannan Allah zai kama ki sai ta riya miki sai baki ba Allah ba zai kama ki ba mun gano wannan da kyau ku tajawaza an ummatil khata kaza wa mata haddas bihi campus wa qila yace al kaba'ir al kaba'ir dhunubil mustahillina al kaba'ir shine zunuban waɗanda suka halattar da shi misli zambi iblis misalin zunubin iblis ya yi laifin an tambaye shi mai sa yi kuma ya doge yana kara laifin nashi ta wannan babban zunubi ne wasaghair zunubin mustakbirin mustakbirina su kuma ka saghairun zunub shine laifukan wanda in sun yi kuma suke tuba misali zambi adam alaihi salam mala ya ce misalin zunubin annabi adam wa qala siddi malam siddi ya ce alkaba'ir ma na hallahu anhu min adh-dhunub shine duk zunubin da Allah ya hana wannan shi yake cewa kaba'iruz zunub mun gano wannan da kyau ko wasayyi'at amma su ko sayyi'at sune muqaddimatuha sune shimfida da sharan fage wanda zai kai ka zuwa ga zunubin babba wa tawabi'uha da wanda yan rakiyan su mimma yajma'u fihi salih wal fasik irin zunuban da mutumin kirki na iya yi fasiki ma na iya yi misalin nazara kawo misali in mace ne ta kallon maza don sha'awa wallams ko kuma je suna shafe-shafen jiki walƙubla da sumba wa ashbahu kuma da makamancin wannan wannan su ne sayi'at wanda mutumin banza fasiki na yi haka sa mutumin kirki ma na yi wakili ya ce alkaba'ir ma yasta haƙƙaruhul ibad manyan zunubi shine mutum yana aikatawa sai ce dan wannan ma wasaga'ir ma yasta azimunahu amma mutum ya aikata zunubi abin ya dame shi suka ce wannan shine karamin zunubi fa ya khafuna mawaqi'atahu ko mutum na jin tsoron abin da zai kai ya komo sakamakon wannan zunubin wakila yace al-kaba'iru ash-shirku wa ma yu'addi ilayhi shirka da duk abin da yake kaiwa zuwa gare ta zunubi ne babba wa ma duna shirki fa huwa min as-sayyi'at duk zunubin da bai kai shirka ba to wannan ana sa shi daga cikin kananan zunubai ne qala Allah ta'ala Allah ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah maraukin sarki ya ce bai gafarta ma duk wanda ya sake ya hada shi da wani amma yana gafarta ma wanda ya aikata wani laifi da bai kai wannan ba Allah maraukin sarki ya sa mu dace shine sai ce wa nudkhilukum mudkhalan karima Allah madaukin sarki ya sa mu dace wannan takeicin takaitawa isharar da malam ya mana kenan cewa ya gabatar da bayani a cikin tafsirin aya ta 31 a cikin sotin nisa'i don gani da ma'anan kaba'ir na karanta da gaugawa da sauri saboda dai mutane sun san wasu daga cikin zunuban kuma ku hankali ya zama muku wa'azi ku wa'azantu ku bari in ba haka ba za ki zo duniya ki batan bakatanta ke ba ki ji daɗin duniya yadda ya kamata ba kuma ki je lahira ki zama 'yar wuta mai amfanin wannan kina ta aikata laifuffuka kuma ke laifin ma ba ki ji daɗin shi ba don ki je ki ga wanda suke aikata laifi yan oda a waje Allah sai ki rena kanki Allah ya kiyaye to shine sai yake cewa walladine yajtanibuna kaba'iral ismi waɗanda suke nisantan manya-manyan zunubai wal fawahisha da alfasha me alfawahish kala siddi ya an zina shine kwada-kwada ba abin da ya hada su da zina wa kala mujahid wa muqatil ma yujibul hadd shine duk zunubin da akwai haddi a kan shi ba sa yi wa idza ma gudibu wa idza ma ghadibu in an bata masa rai hum yaghfiruna sai su yafi duk wanda ya masu ba daidai ba ya roke su wance kin man ba daidai ba to da Allah ke haƙura ta ba wana ba ai ya wuce to irin waɗannan su ne allah maɗaukin sarki zai bayyana mana irin makomansu kyakkyawa da ya masu tanaji ma'ana bayan shi ne na dama gare shi mala ya ce ya halimuna suna yin haƙuri wa ya kazimuna lagais suna jimke fushinsu wa ya tajawazo na sai su yafe ma wanda ya masu ba daidai ba wanda ya masu kuskure ina fatan mun gano wannan da kyau to su wanda ba sa aikata manyan zunubai da ƙanana ba sa aikata fasikanci da kangara ba sa zalunci da cuta ba sa bid'a da shirka ba sa duk waɗannan abubuwa to su waɗannan bayan Allah ne na kwarai kuma an musu ba daidai ba aka roƙe su ga yafiya da gafara kuma suna yafiyawa suna gafartawa Allah madaukin sarki ya sa mu dace aya ta gaba yace والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون الله مدركين سركي ce wallazina istajabu li rabbihim su waɗannan mutane su ne dai waɗanda suka ansa kiran ubangijinsu ajabuhu ila ma da'ahum ilaihi min ta'atihi sun an samu kiran Allah da ya kira su akan yi mai biyayya ɗari bisa ɗari suka ce Allah mun karɓa za mu bi wa aqamus salata kuma suka tsaye da sallah wa amruhum shura bainahum kuma su mumini al'amarin su gaba ɗaya shawari ne tsakanin su shi yasa qur'ani ya ce wa shawirhum fil amri annabi duk abin da zaka yi ka zauna ku shawara da su jama'a ba gulma ba ba annamimanci ba yau mutane abin da suka ɗauka shawara shine gulma da annamimanci karar mutum zai je zauna ya kwashe lokacin shi yana gulma an tambaye sai cewa ya je shawara ne an ce dalili sai cewa amruhum shura bainahu wannan fassara alkur'ani ne da ra'ayi ƙarya ne kuma matsala ne ta so mana munan mu dukkanin to bai halatta kawai al'amarin da ya zama namu namu na mu duka ba sai in koma kawai sai in samu mutum biyu ko mutum uku sai mu shawara sai mu kaka ba mutane a'a sai mu zo sai mu baza abin a cikin ku mu ce jama'a ga kaza ko ba sai mun gama yanke abin da muke so ba sannan mu zo mu ce kaza in kuma an kai wani waje sai mu kokarin danne ku da ra'ayinmu wannan ba sunan shi shawara ba wannan sunan shi kama karya kuna fahimtar wannan da kyau ku shi ake a ƙasan nan yanzu za a ce za a yi shawara a majalisar ƙasa shugaban kasa ya gama yanke abin da yake so ya kira 'yan majalisun da za su mara mai baya a gefe sun ce to kaza za mu in aka ji to ko kuma kun ji ko eh to ana zama ku ce kaza ko kuma ku ce kaza mu kuma za mu ce kaza mu kuma mu ce kaza to to shikenan sai a dauko matsalar sai a zo da ita tsakiyar majalisa kaman gaske ana fara magana gaba ɗaya sai a ga kawai an rinjaya shin da dama sun riga sun yi mitin din kafin mitin ina fatan mun gano wannan da kyau in kuma still a hakan ma ba su nasara ba sai su koma su mitin din jakin bene mitin bayan mitin kenan shi ma wannan dukkan haramun ne a musulunci kuma gaba ɗaya ba wai can sama ba har nan ƙasa ma yanzu haka mutane suke sai sun gama tsara abin da suke so tsaf sai su yi muku haka da shi kuna fahimtar wannan da kyau ko da kuma wannan haramun ne ba irin wannan ne qur'ani yake yabo ba za a zo da harkan shawara imu imu iku iku da kowa da kowa wanda kowa a nan za a zo da ra'ayi a faɗa wanda ya karkatar da ra'ayi game da faɗin Allah da manzan shi kenan sai a yaba mu abin da ya faɗi falilahi alhamd amma da yawa yawan mutane ba haka suke ba kuma sai a ɗauko wannan aya a ce wa ita za a fassara da son zuciya annabi ya ce duk wanda ya faɗan ma Allah abin da bai faɗi ba ko ya faɗa min abin da ni ban faɗi ba to ya tattali kujeran shi a wuta kawai don in burge kaina ko in burge wani kawai sai mai da kaina ɗan wuta haka da jama'a mutane su san wannan shirme ne Allah ya sa mu dace sai ce ta shawaruna fi ma yabdu lahum wala yu'ajjiluna su mutanen kirki muminai suna yin shawara tsakaninsu cikin abin da ya faɗo masu ba sa gaugawan yanke hukunci umin ma razaqnahum yunfiqun sannan kuma abin da Allah madaukin sarki ya azarta su na dukiya suna ɗauka suna ciyarwa saboda Allah ina ba ta mun gano wannan da kyau suna ɗauka suna ciyarwa saboda Allah za mu zo in Allah maraukin sarki ya kai mu a cikin tafsirin nan za mu zo mu faɗi fa'idojin shawara fa'idojin shawara za ku sha mamaki za ki ji ashe da kika daɗe kina yin abubuwa ba kya shawara ashe matsala ne kike sa kanki mai girman gaske kuna fahimtar wannan Allah ya tsare mana imaninmu aya ta gaba ya ce wallazina idza asabahum albaghy hum yantasirun wallazina su waɗannan bayan Allah su ne waɗanda idza asabahum albaghy duk lokacin da zalunci ko wuce gona da iri aka zalunce su aka zage su aka ci mutuncinsu aka lalata masa dukiya aka yi wa aka yi wa hum yantasirun suna ɗaukan fansan abin da aka yi masu yake nufi ayyan taqimunan min zalimihim suna ɗaukan fansa su rama abin da aka yi masu daga wanda ya zalunce su min gairi an yi atado ba su ƙetare haddi wani ne ya rankwashe ki sai ke gaba za ki iya yafewa ba to rankwashe shi amma shege ɗan banza algungumi kin wuce gona da iri na farko bai zage ki ba bai bata maki suna ba bai maki kaza ba me yayi yi abin da yayi fa man itada alaikum fatadu alaihi bi misli ma atada alaikum wa iza aqabtum faaqibu bi mithli ma uqibtum bihi kina wuce gona da iri rankwashi ɗaya ya maki kika yi mai biyu kin wuce gona da iri baki cikin nan amma kin san koda za cutar da ke sai qur'ani ya ce wala in sabartum da za ku yi hakuri sai ce ne fa huwa khairun lisabirin wannan shi yafi alkhairi ga masu hakuri domin duk wanda aka yi ma ba daidai bai yi hakuri Allah madaukin sarki alƙawarin sai ya daga shi وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم duk wanda ya haƙuri zai samu ɗaukaka wajen Allah sai ce wasbir wa ma sabaruka illa billah ya haƙuri ba kowa ke baka haƙuri ba sai Allah wala tahzan alaihim wala taku fi dhaikin mimma yamkurun inna Allah ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun Allah madaukin sarki ya sa mu dace malai ce wa qala ibn zaid ibn zaid ya ce ja'alallahu almu'minina sinfaini Allah madaukin sarki ya sa mu'minai a matsayin sinfi biyu sinfun ya'fu an zalimihim bangare daya sune waɗanda suke yin haƙuri ga wanda ya zalunce su fa bada'a bi zikrihim sai Allah ya fara ambaton saboda sune manya na gaba sune wuce wa idza ma ghadibuhum yaghfiruna in an fusatar da su an zalunce su an masu ba daidai ba sai su yafi waɗannan su ne ahalun lahi su kuma waɗannan na biyan in an masu su ga kaya su ba sa ƙuri ba sai sun rama to su tsaya iyakan abin da aka yi masu wa huwa qawluhu wa idza ma ghadibuhum yaghfirun wa sinfun yantasiruna min zalimihim su kuma ɗaya ɓangaren su ne wanda an masu kai sun gaza haƙuri su sai sun rama wa huma alladhina zakaru fi hazil aya su ne wanda Allah ya ambata cikin wannan aya qala ibrahim ibrahim an-nakhai yace wa humul ladina wa fi hadhihi al-aya kanu yakrahuna an yasta'an yastadhillu fa iza qadiru afu yace dangane da wannan aya Allah madaukin sarki ya nuna wa musulmi kasu bari a zalunce su har zaluncin ya kai zuwa ga kaskanci gare su kun gano wannan da ke ko in sun samu halin rama wasu rama in ba samu halin rama ba su yafi qala ata humul mu'minuna alladhina ukhriju al-kuffara min makka sune mu'minan da alladhina akhrajuhumul kuffar wanda kafirai suka fitar da su daga makka wa bagau alaihim suka zalunce su kun gano wannan da kyau ko ana nan makkanahumullahu fil ardi sai Allah madaukin sarki ya shugabantar da su makka hatta tasaru mimman zalamahum har suka samu damar rama abin da waɗancan suka yi masu sun mazakarar lahul ansara faƙala to mun zo gobe sai ku ji su ko mutanen madina an magana kansu ana zaune ne kafaran maka suka cutar da muminai suka kore su a garuruwansu suka zalunce su duk abubuwan ɓanna ba abin da ba su yi ba ana nan sai annabi ya ɗibo sojoji sai aka zo maka aka yaƙe su aka kwace garin kiri-kiri ga wanda ya cuce ki ya zalunce ki ya kwace maki gonan ubanki ya kwace maki gida ya ta dukan ki ya karya maki kafa kawai sai gashi kin kama shi yanzu abin da ke ga dama ki mai ki mai sai Allah ya ce bayan Allah na kware su ne masu yafewa wanda kuma ya ga kai anya marde ko hambarin shi in to sai ya hamara din to su ne yan aji na biyu shi manzon Allah ya yafewa yi yace duk wanda ya shige gidan Abu Sufyan ya ji an kyale shi wanda ya shige waje kaza ji an kyale shi wanda ya shiga ka'aba ji an kyale shi wanda ya kaza ji an kyale shi manzo Allah kyale su yace musu kaumi ba mafi yawancin sahabbai kashi 100 bisa 100 ya fi musu kai su kyale su kunyan ma da suka shiga ya ishe su wallahi kunyan da suka shiga ya ishe su annabi kawai ya rabu da su gari ne dai kuka kore mu ko to gashi mun dawo ko mun dawo yanzu garin ya koma hannunmu ba hannunku ba kuna fahimtar wannan yasa jama'a yafiya shine abu mafi girma kin yafiya illa ne ba dan karami ba Allah madaukin sarki ya kiyaye mu daga tsaurin ido da taurin kai har da zamu zalunci al'umma ko mu komo mu firifiri ga gaban su kuna fahimtar wannan da kyau ko yanzu mutanen makka inda Allah zai raya ki a wannan lokaci ki ji yanda Hassan yake musu gori yake ta su suka yi mana kaza suka yi mana kaza muka shigo garin mazajen suka gudu ga mu a garin mun fito mai gidanmu ya shigo da hulan kwano shigen yaƙi ya fito amma sai suka bar mata sun zo da majanyi da gyale suna dukan mu da shi wallahi duk tsira suka yi gida suka shige ƙarƙashin gado mata ne suka shigo suna masu buɗa suna dukansu da galece oho don mace ta bige ka da majanyi sai ka rama takobi ke hannunka yi masa zambo za mu zo mu karanta wannan wakan wata ranar ku ci irin yadda ya masu kaca-kaca hassan bin sabid mawaƙin manzon Allah Allah tsare mana imanin mu subhanaka allahumma bihamdika shada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum mala ya danganta isnadin shi ne kun ga wannan isnadi shi ake ce manazil yayi tsawo da yawa amma isnadi ali shi wanda bai wuce mutum uku mutum biyu ba maluku ya ce haddathani yahaya amma